الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها فإن كل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a biyar ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 26 ga watan 6 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suna iya gabata shine dangane da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda hadisin na cikin sahihul bukhari ke cewa ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa ne kulle nabiyin da a wata mustajaba fata'ajjala kullu nabiyin da a wata وإني اقتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga kowane annabi da kowane manzo daga cikin annabawa da manzanni wanda Allah ya turo addu'a karbabba ma'ana kowane annabi da Allah ya aiko Allah ya masa garanti kin addu'a ɗaya tak yayi a karba masa gane ku za Allah ya ce fata ajjala kullu nabiyin da awata kowane annabin wato ya yi gaggawa ya yi addu'ar an karba masa za Allah sai ya ce wa inni taba'atu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyamah kusan da cewa ni na ɓoye addu'a ta don ceton al'umma ta a ranar kiyama ma'ana shi addu'ar da Allah ya bashi na cewa ya a karɓa masa ya ɓoye bai yi ba don ceton al'ummarsa a ranar kiyama sai ce fahiyya na ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a zan Allah ya ce ceto na in Allah ya so ya ce sai ya hada dukkan wanda ya mutu daga cikin al'umma ta baya shirka duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarsa baya shirka to tabbas sai ya shiga karkashin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abinda ne muke so mu sani ita al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kala biyu ce akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba idan aka ce ummatu da'awa gaba ɗayan duk wanda yake raye a doron ƙasa lokacin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kiyama wato gaba ɗaya da wanda yake mumini da wanda yake kafiri gaba ɗaya wato suna karkashin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in aka ce ummatul ijaba wannan kuma ya banta da waɗanda suka karɓa kiran da ya zo da shi mominai kenan don haka duk wani abu wanda za ka ji na fabala cewa al'ummata to wannan ya taƙaita ne ga waɗanda suka karɓa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai keɓanta ba ga wanda manzan Allah ya rayu da su dukkan mominai har zuwa kiyama to za su shiga cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wannan hadisi amma sharaɗi mutumin da ya mutu baya shirka domin duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya haramta masa ceton masu ceto kuma ya yi alkawalin ba zai gafarta masa kuma ya yi alkawalin makomarsa ita ce wuta wadda na ubangiji ta'ala yake faɗa inna hu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar kuma haka yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma haka can yace fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto baya amfanin su ma'ana duk wanda ya mutu yana shirka da wanda ya mutu akan kafirci da wanda ya mutu akan munafirci an nifaku li itikadi babban munafinci to dukkan su wannan Allah baya gafarta musu ba kuma su ita ce wuta na'am wani misali mutum ne ya samu rashin zutuwa da iyalinsa sai ta ce za ta maida masa sadakin shi ta dawo mishi da sadaki da ta dawo ya karba ta ce mishi ga sadakin shi sai ce ya yafi ya yafe mata sadaki kenan a sunan ya karba amma ya yafe mata da kuma zuwa wani lokaci sai aka samu sulhuntawa tsakaninsu yaya haka kawai za ta koma ko kuma sai an sake sabon wani ɗaura aure matukar ta ce masa ga sadaki ya amince da cewa ya karba an gane ko idan ya ce ya yafe to wannan zaman hulɗu ne zama kul'u ne shi kuma kul'u ba maganar komi sai da sabon aure inda lokacin da ta ce masa ga sadaki sai ce a aini ba sai makin ban sadaki ba inda saki kike bukata to ki na sake ki to wannan saki ne yayi amma shi ko wannan ya amsa da cewa kenan zai karbi sadakin amma sai ce ya yafe mata kenan matsayin kul'u ne in dai an sasanta sai ya sake biyan wani sabon sadaki sannan a sake sabon daura aure wannan rubo tana cikin lissafi kwarai a shi saki ɗaya tak ne inda aka yi kurgu matsayin saki ɗaya ne in dai wasu saki biyu ba su gabace shi ba to matsayin saki ɗaya ne in kuwa wani saki ya gabace shi kenan sai a sanya shi lissafi matsayin na biyu yake shi bambancin shi da wancan shi kawai in dai kuka daidaita to sai an sake sabon sadaki an sake ɗaura aure amma in saki ne haka mutum ya yi ba hulɓu ba in dai kafin da gama idda yana iya dawowa da ita ko ta ce ba ta dawowa a shar'ance ta komo matsayin matar shi dake in ta ce ba za ta dawo ba kuma dole a nan hulhu za a yi karama mashi sadaki shi na'am na'am
da aka ce an samu shi zuwa da ruwa ce ita ita ba ta wuce tana da dama ta ce ita ba ta so
kwarai sosai in dai an yi hulɗu in ya ce a zo a daidaita ta dawo in ta ce ba ta dawowa kawai shi kenan amma in dai saki ne mace ba ta gama idda ba in miji ya ce ya dawo da ita an gane ko to ba ta da yancin da za ta ce ba ta dawo ba in kwa ta ce ita ba za ta dawo ba to a nan dole sai ta rama mai sadakin shi kullu za a yi saboda mutum yana da yancin ya maido matar da ya saka matukar ba ta gama idda ba ko da ta ce ita ba ta dawo ba to a shir'ance ta dawo a matsayin matar shi take in ba ta son ta dawo sai dai a yi kudu don rama mishi sadaki shi to don haka sau da yawa akan samu irin wannan matsala shi ya ce ya dawo da ita ita da ce ba ta dawo ba kawai ta ci gaba da lissafi ita inda za ta yi daga ta gama kuma sai ta je ta yi wani aure to wannan aure ne akan wani aure in har ke ba za ki dawo ba to dole sai ki rama mishi sadaki shi na'am wanda ya gode ba sai ce mata shi ni na haramta shi shi ma ya ne ake haram ya ke dauka wai kalima da mutum zai faɗa ga mat- ga matar shi ya ce ya haramta ta idan mutum ya ce ya haramta matar shi magana ce ta banza ba ta haramta ba iya abin da yake kai shi kafara ta rantsuwa domin haramtawa da halittawa abu ne wanda ke hannun Allah mata Allah ne ya halitta maka ita baka isa maka haramtar da ita yadda Allah shine ya halitta maka ruwa da kake sha ya halitta maka abinci da kake ci baka isa baka haramtar da shi to don haka ita ma mace in mutum ya ce ya haramtar da ita wannan zancen banza ne bata haramta ba amma iya abin da yake kai shi idan yana so ya ci gaba da zama da ita sai ya yi kafara ta rantsuwa yanta bawa mumini ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su in ɗaya daga cikin wannan uku bai samu ba sai ya sauko mataki na biyu shine yin azumi uku domin hadisi na abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yana cikin sahihu muslim ke cewa duk wanda ya haramta matar shi to bata haramta ba iya abin da yake kan shi kafara ta rantsuwa amma tare da cewa a malikiyance idan mutum ya ce ya haramta matar shi su a matsayin saki uku yake sai dai babu dalili daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna wannan kalma matsayin saki uku take to darasi na yau za mu je darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihad kuma mun tsaya ƙarshen wato kitabul jihadi wasiya mun tsaya ƙarshen baban da ke bayani game da abin da ya zo na kiran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma jama'a zuwa musulunci da kuma gasgata shi a matsayin annabi da cewa kuma kar jama'a junansu ya mai da juna wato alloli koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda malam ya zo mana da wato hadisi mai tsawo a farkon hadisi na biyu a baban kenan dai hadisin da ya gabata hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda hadisin da abu sufyan allah ya kara masa yadda wato sarkin rumawa lokacin da ya haɗu da shi a can birnin kudus wato ya masa tambayoyi game da mutumin da ya kulla a cikinsu yana da awar cewa shi annabi ne manzo ne Allah ya turo shi wanda hadisi na karshe a baban shi ne hadisin abu hurera Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah manzo Allah ya ce an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a har sai sun faɗi kalima ta la ilaha illallah don haka wannan umarni bai takaita ba akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mabiyin shi har zuwa kiyama dole ne muminai su ci gaba da yakar duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala domin a faɗaɗa musulunci kenan duk inda kafirai suke dole a ci gaba da yakar su sai sun yi kalimatu shahada in ma su yi ko kuma a kashe su shi ne ya ce hatta ya ƙulu la ilaha illallah faman ƙalaha ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah shi ne ya ce faman ƙala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah asama minni nafsahu wa malahu illa bi haƙƙihi maza Allah ya ce ya tsara jininsa da dukiyarsa game da ni sai dai da haƙƙinsa ma'ana zubar da jinin shi ya zama haramu cin dukiyar shi ya zama haramu sai dai da haƙƙi wanda yake na addini ma'ana sai ta hanyar da wato shari'a ta ba da dama amma na awawu dukiyar shi ta zama ganima to duk mutumin da ya ce la ilaha illallah ya kare jininsa ya kare dukiyarsa Allah ya ce wa hisabuhu ala Allah bincikar ɓoyayyen lamarinsa na ga Allah ma'ana kalimatu shahada da yi in ta je zuciyarsa ya ƙudurce gaskiyarta to yadda ta amfane shi a nan duniya ta tsara jininsa ta tsara dukiyarsa to haka za ta amfane shi a ranar kiyama za ta zame masa garkuwa tsakanin shi da wutar jihannama in kwa kasancewar ya yi ta ne kawai akan harshe tare da ɓoye kafirci a zuciya cewa bai yarda ba da ita to iya amfanin da za ta masa a nan duniya ta tsara jininsa ta tsara dukiyar shi za a ɗauke shi a matsayin musulmi domin ana sallah da shi ana azumi da shi ana sauran harkoki na yau da gobe na addini to amma yana mutuwa babu abin da zai haɗu da shi face azabar Allah to shine a ƙarshen hadisin manzo Allah ya ce wa hisabuhu ala Allah wato bincikar koyayyen lamarin na ga Allah subhanahu wata'ala don haka kenan mu dai iya abinda za mu ɗauke shi matsayin musulmi za mu ɗauke shi domin ya yi kalmar shahada kuma yana sallah yana azumi da sauran al'amura na yau da gobe matukar bai zo da abin da ya warware ita wannan kalima ta shahada to za mu ɗauke shi a matsayin mumini ne wani musulmi ne ɗan uwanmu don haka dai mana ya zo da wannan hadisi domin fa'idantar da mu abinda ake kiran mutane a yaƙe su a tirsasa su shine kalimatu shahada kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yaƙar su waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu har ya koma zuwa ga ubangijinsa haka kuma kalifofinsa suka ci gaba da wannan jihadi haka kuma haƙƙi ne akan muminai har zuwa kiyama za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث هو بن سعد المصري الفهمي المصري عن أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها قال حدثنا أحمد بن محمد هو الدراوردي قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد وعن يونس عن الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب رضي أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa idan wato na hukuncin man arada ga su watan fawar rabi gairika mutumin da ya yi nihin fita fagen daga amma fawar rabi gairika wato sai ya yi zaurance da wani abu wanda yake koma bayanta ko kuma mu ce ya yi tauriya duk da cewa tauriya haka yake kalma a larauci idan aka ce tauriya shine ake kira zaurance kenan in aka ce zaurance shine mutum zai yi magana amma abin da yake nihi daban shi kuma ya ɓoye kenan manufashi a cikin wannan magana an gane ko wanda asalin kalima ta tauriya duk da cewa kuma in aka ce zaurance hallo ana kamar irin shine al-irgas kamar yadda mutum zai yi kalima amma abin da yake nufi wato daban ne wato shi lafazin warra an ciro shi ne daga wato alwaryu wanda kenan in aka ce alwaryu shine mai da abu wato baya kenan min alwara ne kaga duk mutumin da ya mai da abu bayan shi haka ya juya hannun shi wannan kenan ya koye shi to shine anan yake cewa man arar babu man arada gaswatan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ke nufin yaki amma fawarra bigairiha wato sai ya koye manufarsa kenan ta yakin bigairiha da wani abu ya ce zai yi dan tafiya nan shi kuma alhali yaki yake ne kaga idan ka ce za ka yi tafiya nan kenan ka koye manufarka kenan ba a san ba menene za ka yi shi ne sai ce wa mana a habbar kuruja yau malkamis wato da wanda ya so fita zuwa bulaguro wato ranar alkamis shi ne ana malar sai zo mana da hadisin abdurrahman ibn abdullah ibn ka'ab Allah ya kara masa yadda shi ne ce wa kana ƙa'ida ka'abin min banihi wato shi abdullahi dan ka'ab ya kasance shine jagoran mahaifin shi ka'ab ibn malik lokacin da ya makauce kenan daga cikin ƴaƴansa shi yake masa jagora domin a wata nuska shine yake cewa akbarani abdul wannan abdurrahman ibnu abdullahi wato ibnu ka'ab sai yake cewa anna abdullahi ibnu ka'ab an gane ku kenan anan abin da muke so mu fahimta shi abdurrahman jika ne na ka'ab ibnu malik ba shi bane jagoran nashi a jagoran kenan mahaifin abdurrahman shi abdullahi kenan shine jagoran ka'ab ibnu malik daga cikin 'ya'yansa a lokacin da ya makauci ƙala sai yake faɗa yake cewa sami'tu ka'ab ibn malik wato naji mahaifina ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda na faɗa hina ta khallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zauna gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah ya fita zuwa yaki shi ka abu ibn malik ya ki fita kuma babu wani uzuri tare da shi wanda zai hana shi fita wanda kasancewar kissa ce mai tsawo wanda kuma ba shi kadai ba su uku ne waɗanda ba su fita ba yaƙi ta buka tare da cewa kuma babu wani hamzari wanda zai hana su fita shi ka abu ibn malik da hilal ibn umayya da murara ibn rabi har aka kai dai lokacin da Allah ya karbi tuwansu wanda sun fito sun gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin gaskiya cewa su ba su da wani uzuri kawai dai fita ne ba su yi ba manzan Allah ya ce to ku je ku zauna mu ga yadda Allah zai kasantar da al'amarin ubangiji ta'ala ya jinkirtar da al'amarinsu sai da aka kwana hamsin suna cikin takunkumi ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ya karbi tubansu shi ne yake faɗa wa alas salasatin da zai na kulli allah ya karbi tuba game da mutum uku waɗanda aka jinkirtar da al'amarinsu shi ne yake cewa wato shi kabi ibn malik lokacin da ya zauna ya ƙi fita gabar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa manzan Allah ya fita fagen daga amma shi bai fita ba shi ne sai yake cewa walam ya kun rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama yuridu ghazwatan illa warra bi gairiha wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai zamanto ba na nihin wani yaki face manzan Allah sai ya yi tauriya da waninta kenan sai ya ce za mu yi wata 'yan tafiya ma'ana sai ya yi dai abin da zai bar da sauran wanda hikima game da haka saboda kada munafikai wato su ɗauki sirran shi su kai mamakiya kenan kafin manzon Allah ya yi tunda in ya riga ya bayyana manufarsa cewa ga inda zaya kenan kafin ya fita munafikai suna iya kai labari ga su jama'ar da manzon Allah zai kai ma dauki idan haka ya kasance al'adar shi da ɗabi'ar shi in dai zai fita yaƙi to manzon Allah yakan yi tauriya kenan yakan ɗan yi zaurance yadda dai ba za a fahimci ba cewa ainihin ga tafiyar da yake yi shi ne ce wa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warrabi ghairiha wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto bana nihin wani yaki daga cikin yaƙe yaƙensa illa warra face sai manzo Allah ya yi zaurance bi ghairiha wato da waninsa sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban tare kenan a takaice wannan hadisi shine dalilin da yake fa'idantar da mu wato akan halaccin yin tauriya lalle za ka yi wata wani bulaguro ko wani kasuwanci ko wani al'amari ne zai kai ka wanda dai kana ba ka son a san kenan mine ne ba laifi anan kana iya yin tauriya zan yi wani ɗan bulaguro ai ba dole ba ne sai ka faɗa ma mutum ga ya wuri kaza zan tafi amma shi kasancewar ita tauriya tana kasancewa kenan akan duk wani abu da ake jin tsoron kenan akwai wata matsala wata illa za ta iya biyowa baya wanda kasancewar a nan da maza Allah yake yin tauriya saboda kada munafikai kenan su ɗauki labarin shi su kai ma su waɗanda manzan Allah yake nihin kai ma hali da haka yake koyewa sannan hadisi na biyu al'imamu zuhri yake cewa akbarani abdurrahman ibn abdullahi ibn ka'ab ibn malik abdurrahman ibn ka'ab ibn abdullah ibn ka'ab ibn malik shi ya bani labarin cewa ya ji ka'ab ibn malik Allah ya tsara masa yadda na faɗa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ma yuridu ghazwatan yaghzuha illa warabi gairiha wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kaɗan ne manzon Allah yakan nihin yakan yi nihin wani yaƙi da yake nihin da yi wato face sai manzon Allah ya yi zauranci a gane ku kaɗan ne ma'ana yakin da manzon Allah yakan fito ya bayyana ma jama'a ya ce ga ya wuri kaza za mu tafi amma galibi mafi yawan duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya to tauriya yake ya ce hatta kana ta gazotu tabu har aka kai lokacin da yakin tabuka ya kasance shi ko yakin tabuka an yi shi ne a shekara ta tara da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد kaza Allah ya fita yakin tabuka a cikin zamani wanda yake na zafi wanda yake mai tsanani kenan lokaci ne wanda yake na tsananin zafi wasta qabala safaran ba'ida kuma manzon Allah ya fuskanci bulaguro wanda yake mai nisa wa mafazan wato da kungurumin jeji an gane ku idan aka ce mafaz wato daji wanda yake mai hallakar da wanda ya bi shi dajin da babu ruwa babu itace wanda yake mai wahalar bi wanda su larabawa wato sukan yi ambaci abu da abin da yake kishiyar shi in aka ce mafaz marabauta kenan an gane ko fa'al ne suka yi maimakon a ce ma dajin mahalaka mahallaka sai su ce mafaz wato marabauta idan aka ce mafaz kenan kungurmin jeji wanda mutum wanda dajin da yake hallakar da wanda ya bi shi daji ne wanda yake mai nisa wanda shine abinda sababin abinda munafikai suka ringa togewa ga lokaci ne na tsananin zafi kuma ga tafiya ce mai nisa kamar yadda junansu yake ma junansu wannan wasiya lokacin da suka tsare hanya suna dawo ya nasu ya nasu kamar yadda Allah ya hakaito mana a can cikin suratul tauba farihal mukallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah wa wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil harb qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun kuma haka yace laukana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim shukka shine anan yace fa gazaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi harbin shadide za Allah ya fita yakin tabuka a zamanin zafi wanda yake mai tsanani wasta gabana safaran ba'ida kuma ya fuskanci bulaguro mai nisa wa mafazan wato da kungurmin jeji wanda yake mai wahalar bi wasta gabala gazuwa a duwin kasir kuma ya fuskanci yaƙar makiya waɗanda suke masu tarin yawa su ne ake kiransu al-gasasina don haka fajalla lil musulmi na amurahu maza Allah sai ya bayyana ma musulmi al'amarinsa an gane ko a lokacin na maza Allah bai yi tauriya ba caya kawai ga inda za mu yaƙi za mu taukuka micece hikima li ya ta'ahabu uhubata aduwihim wato dan su yi tanadi tanadin da za su mamakiya su kenan kowa ya yi shiri kowa ya yi shiri wanda yake na gaske makiya ne waɗanda suke masu yawa sannan bulaguro ne wanda yake mai nisa kenan dole sai an tanadi guzuri ga ya kuma yanayin kuma yanayi ne wanda yake na zafi wa akhbarahum bi wajhihi alladhi yurid manzan Allah ya ba su labari game da fuskar da yake nihin nufata kenan manzan Allah ya fito fili ya ce musu tabu ka za mu yaki a kenan a nan hikima kenan don kada wani ya fahimci cewa wata yar tafiya ce ya ki tanadi na guziri wanda yake mai yawa da abin da ya kama da haka mutum ya yi ta nadama don haka a nan manzan Allah ya bayyana musu cewa ga ya tafiya ce mai nisa kuma yaƙi ne za mu tabuka na haka kowa ya tanadi kuma ga irin makiyan da za mu hannu shi wanda daga madina zuwa tabuka kilo 700 ne da yan kai 700 da yan kai tafiyar ko kuma tafiya ta jama'a kuma tafiya ce wanda suke a kafa da raƙuma domin abin hawan ya ma yi karanci a lokacin nan wanda tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi da jama'arsa daga makka zuwa wannan daga madina zuwa makka kwana goma suka yi a hanya kwana goma kaga shi kuma daga makka zuwa madina kamar da magarin zuwa kwanu ne kilo 450 ne kaga kenan tafiya ce mai nisa wanda akalla a kwashi kusan kwana 20 ana yi akalla kwana 15 ina zuwa sama da haka a yi shi ne ya ce fajalla lil musulmi na amurahu maza Allah ya bayyana ma jama'a ta sahabbansa lamarinsa cewa ga abin da yake yi ya ta'ahabu uhubata aduwin don su yi tattali tattali wato na haduwa da makiyarsu kenan su tanadi makamman yaƙi saboda makiya ne masu yawa kuma tafiya ce mai nisa wa akhbarahum bi wajhihi alladhi yurid maza Allah ya ba su labari game da fuskar da yake nihin fata kenan cewa yaki ne za a yi don da haka a nan sai mu gane ashe ba komai ba ake yin tauriya a yi zaurance in har aka san yin zaurancen zai kawo wata zai haifar da wata matsala to abin da ya dace a fito fili a fada sannan hadisi na gaba hadisin wato abdurrahman ibn ka'ab ibn malik yake cewa lalle ka'ab ibn malik ya faɗa laƙallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kharuju idza kharaja fi safarin illa yawmal khamis yace kaɗan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fita bulaguro idan yayi nihin fita wato face sai rana alhamis galibin in zai yi bulaguro da mazan Allah yakan fita rana alhamis ita wannan riwaya riwaya ce ta wato abdurrahman dan ka'ab dan malik kenan mu gane akwai dan shi shi ka'ab ibn malik yana da ɗa ne suna abdurrahman wanda matsayin ammi ne ga shi wancan abdurrahman kenan wancan abdurrahman din kuma na biyu jikan shi a hadisai biyu da suka gabata wanda kuma kowanne kenan al'imamu zuhuri ya rawaito daga gunsa ya rawaito daga ɗan na ka'ab ibn malik mai suna abdurrahman haka kuma ya rawaito daga jikan na ka'ab ibn malik shi ma sunan shi abdurrahman shi ne malam ya zo da hanyoyin gaba ɗaya shi ne ana al'imamu zuhuri yake cewa akbarani abdurrahman ibn ka'ab ibn malik wato abdurrahman dan ka'ab dan malik shi ya bani labarin cewa mahaifinsa ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda na faɗa laqalla ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhruj yace kaɗan ne manzon Allah yakan fita idza kharaja fi safar idan yayi ne fita abu laburo illa yawm al-khamis face sai rana al-khamis galibin bulaguran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi to yakan fita rana alhamis sannan hadisi na gaba wato hadisin al-Imam Zuhri ne daga Abdurrahman dan Ka'ab dan Malik daga mahaifinsa Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-khamis fi ghazwati tabuk a yakin tabuka manzon Allah ya fita rana alhamis lokacin da zai fita yakin tabuka rana alhamis manzon Allah ya fita wa kana yuhibbu an yakhruja yawm alhamis ko manzon Allah ya kasance yana son fita bulaguro a rana alhamis kenan mafi yawan bulaguron da manzon Allah yake yakan yi shi ne a rana alhamis to amma wannan ba yana nuna mana cewa wato dole ne in mutum zai yi bulaguro ya fita rana alhamis an gane ko baya da zumtar cewa mutum ya nace akan haka saboda wani lokacin uzuri yakan gitta wanda ba zai baka damar bulaguro rana alhamis kin ba yanzu misali kai ma'aikaci ne ranakun hutunka sudu da lahadi kaga in dai ba wani dan farmisiyan ka samu ba maganar cewa kai bulaguro rana alhamis in dan ka je ka zo ne kenan sai dai kasancewar ka yi a rane kun da baka aiki kuma sau da yawa ranar da kake nihin bulaguran in ka ce rana alhamis sai ya yi kasancewa alhamis in ba ta yi daidai ba da tafiyar da za ka yi ko kuma ina misali mutanen da ƙauyukan da su mota sai sati-sati ko sai an yi wasu kwanuka tare kenan maganar ka ce sai rana alhamis ba ta taso ba amma in har so samu ne babu wani uzuri da zai gitta to in dai mutum zai yi bulaguro to an fi so ya yi bulaguro ranar alhamis kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son ya fita ranar alhamis idan zai yi bulaguro haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci yau na da haka wannan yana daga cikin ladabba na bulaguro kenan abin da yake sunna in wannan sunna mustahabba an so kenan mutum in zai yi bulaguro ya fita rana alhamis amma tare da cewa akwai wani hadisi wanda bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wato burika li ummati bi bukuriha yawmal khamis an sanya albarka game da sammakon al'umma ta a ranar alhamis wannan na kayyadewa ranar alhamis wannan shi hadisin bai tabbata ba amma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam burika li ummati fi bukuriha al'umma ta an sanya mata albarka game da sammako saboda lokacin safiya lokaci ne wanda yake na nishadi duk abin da mutum zai fara a lokacin safiya to akwai albarka a cikin shi shi ne a nan kenan malam ya zo da waɗannan hadisai guda biyu kenan akan baban da ya cewa wa man ahabbal khuruj yawm al-khamis da wanda ya so fita wato rana alhamis cewa kenan sunna ce mustahabba in mutum zai yi bulaguro to an so inda dama mutum ya fita rana alhamis domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babul khuruji ba'da adh قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم عن أيوب هو بن أبي تميمة السكتياني عن أبي كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الخليفة ركعتين وسمعتهم يسرحون بهما جميعا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na halaccin fita bulaguro bayan asahar gane ko mutum ya fita bulaguro kenan bayan asahar ba laifi ba ne ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita bulaguro bayan gama sallah azzafar kamar yadda yake cikin wannan hadisi shine ana mara ya zo mana da hadisi na anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa lalle mazan allah sallallahu alaihi wasallam sallabil madinati zuhura arba'an wato a nan birnin madina mazan allah ya sallaci sallah ta azzafar raka'a hudu mazan allah ya yi ta wala asra bi zulhulaifati rak'atayn da asar kuma zan Allah ya sallace ta anan zulhulaifa yayi ta raka'a wanda kasancewar wannan hadisi ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita da jama'ar sa ne domin zuwa makka a shekara ta goma kenan hajjin bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar sa an yi shirin fita a lokacin azzahar to amma azzahar sai ta riske su a nan birnin madina maza Allah ya sallace ta raka a hudu don haka kaga wannan hadisi yana tabbatar mana cewa dan bulaguro matukar bai fara bulaguro ba ba maganar yi kasarin sallah kamar yadda wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa in dai ka daure kaya ko baka fita ba kana iya yin kasarin sallah to don haka a nan an ɗaure kayan ana shirin tafiya ba masu Allah da lokacin azabar ya yi raka a hudu ya yi ta a nan madina bayan an gama sallah azabar sannan aka huda wanda kuma tsakanin madina ta da da sulhulaifa kilo goma sha biyu ne an gane ko har yau daga masallacin mazala sallallahu alaihi wasallam zuwa zulhulaifa kilo goma sha biyu wanda ya yi azahar a nan madina ita kuma da asar sai ta riske shi a nan zulhulaifa a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi kasar da haka wannan shine dalilin jumhurin malamai cewa matafiyi baya fara kasarun sallah sai ya bar gari damar shi da hagun kin shi da gaban shi babu sauran gine-gine lokacin da ya fita to daga wannan lokaci sai ya fara yin kasarun sallah wanda kamar misali yanayin mu a yau kaga galibi post de police ana yin ta ne a ƙarshen gari in ka je post de police ba maganar gidaje ka baro su bayan ka dama da hauni duka babu in dai ba gari bai yi skota to in dai an yi ta kamar yadda aka saba yin ta a daji in anan ma sallah ta kama ka kasarun ta za ka yi amma in gari ya iske ta kenan dole sai dai ka bar gine-ginen gari damar ka da hagun kinka da gaban ka babu sauran gine-ginen gari in lokacin sallah ya kama ka anan ma kasarun ta za ka yi sannan ka tafi kuma ba ka ajiye kasar sai ka zo daidai irin wannan wuri to shi ne ya ce wa la'asura mazan Allah ya sallaci sallah ta la'asar bi zil hulaifa ti raka a tina a nan zil hulaifa mazan Allah ya sallace ta raka a biyu sai ya ce wa sami ito wato anas ya ce na ji wato mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ya kuna bihi ma jami'an wato suna daga murya wato da su gaba daya kenan me yake nihi kenan ihlali din da suka yi na hajji wato da umra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda a hadisi tabbatacce maza iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato na nau'in hajji wato manzo Allah yayi kirani a takaice wannan hadisi kenan bai ci karo ba da wancan hadisi na burika li ummati fi bukuriha na cewa an sanya albarka ga al'umma ta game da sammakonta in bulaguro ya kama ka in a lokacin azhar ne ma ba laifi mutum yana iya yi kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ar sa bayan azhar suka fita babu khuruji akhir ash-shahr وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بكين من ذي القعدة وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القانبي عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بكين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يهل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النهر بلهم بقر فقلت ما هذا فقال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fita bulaguro a ƙarshen wata an gane ko karshen wata kenan lokacin wata ya zo karshe to ba laifi mutum yana iya fita bulaguro kenan ba sai farkon wata ko tsakiyarsa ba shine a nan kenan ya ce babu kuruji akira shari baban da ke bayani game da wato halaccin fita bulaguro wato a karshen wata tare da cewa akwai waɗanda sun karhanta wato bulaguro a ƙarshen wata suna kyamar shi wanda kuma kasancewar canji ne na wato mutanen jahiliya a gane ko domin su suna kyamar kenan ya kasance abu a ƙarshen wata ma'ana wai lokacin da wata ya riga ya shiga duhu su suna canfawa kenan babu alkhairi da haka galibin ayyukansu sukan yi a farkon wata ko kuma tsakiyar shi kenan lokacin da yake da haske amma in dai wata ya kai ƙarshe to ba sa zartar da wasu ayyuka domin sun canfa haka cewa babu alkhairi to shine anan malam kenan dan ya mai da martani akan masu irin karhanta wannan din kenan shine anan malam ya zo da wannan yayi wannan babi shine ya zo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga birnin madina zuwa makka kenan ga kwanuka biyar da suka rage wato game da watan zulqa'ada wanda kasancewar wato shi watan zulqa'ada wato ranar laraba ne ya kama kenan bulaguran manzon allah ya fita ne rana asabar wanda kuma shi watan zulka'ada na samyayi wanda ke nan a nan mutane sun wadda wasu malamai sun lissafa har da ranar da manzon Allah ya fita kenan in ka hada kenan kwana biyar in ya fita kenan ya fita rana asabar idan ka dauki kenan asabar lahadi litinin talata laraba kenan watan ya mutu kenan 29 shine yace li khamsin baqina min zulqa'ada وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة sannan manzan Allah ya isa birnin makka wato ga kwanuka hudu da suka wuce game da watan zulhijja kenan ran hudu ga watan zulhijja wanda in ka hada kenan an samu kwana tara kenan waɗanda suka hada da ita ranar da wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga kenan in an hada shi ne ya zama kwana goma idan kaga anan ashahid kenan li khamsin baqina min zilqada kenan manzo Allah ya fita bulaguran kenan a karshen wata tun da kwana biyar kadai ya rage watan ya mutu manzo Allah ya fita hadisi na gaba hadisin amra bintu abdurrahman take cewa naji aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi layalin bakina min zilqada ta ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kwanuka biyar da suka rage game da watan zilqada wala nara illa alhajja ba abin da muke kudirin yi game da wannan tafiya illa alhajja kawai sai haji haji ita ce kawai muka fita saboda ita an gane ko ma'ana niyyar su kenan na su je su yi haji falamma da nauna min makka lokacin da muka kusaci birnin makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mallam ya kuma abu hadiyu maza Allah sai ya umarci cewa duk wanda babu hadaya tare da shi ma'ana duk wanda bai koro hadaya ba maza Allah ya ce idza qafa bil baiti wasa'a baina safa wal marwati an yahil ya kunce haraminsa in yayi dawafi yayi safa da marwa ma'ana duk wanda bai kuro hadaya ba maza Allah ya ce to in yayi dawafi ya safa da marwa ya kunce har kenan wannan niyya ta haji da mutum ya dauko to ya warware niyyar ya maida ta kenan umra domin in hajji ce kenan mutum ya dauko niyya kirani ko ifradi ba maganar ya kunce har amma anan maza Allah sai ya ce a duk wanda bai kuro hadaya ba in ya yi ɗawafi ya yi safa da marwa manzo Allah ya ce hukunci harin kamar yadda hadisin ya gabata tun a cikin kitabul haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa duk wanda ya ɗauko niyyar haji to ya rikida niyyar ya maida ta umra Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce fa dukhila alaina yawman nahari yawman nahari bi lahmi baqar sai aka shigo gunmu da naman shanu a ranar layya fakultu ma haza sai na ce wannan kowane nama ne nama menene aka kawo faƙala shi wanda ya kawo naman sai yake ba aisha amsar cewa na hara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana azuwaji wannan naman shanin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ne ya suke a madadin wato matan shi kenan matan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shanu ya yanka musu a matsayin hadis amma shi nashi manzon Allah sai da ya soke rakumi 100 rakumi 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke wanda yake nashi ne da hannun shi ya soke 63 gajiya ta cin masa ya wakilta Aliyu ya karasa to amma matan shi manzon Allah sai ya yanka musu shanu shine matsayin hadis قال يحيى يحيى yake cewa ibn sa'id fa zakartu hadha al-hadith lil qasim ibn muhammad wato sai na ambata ma al-qasim ibn muhammad wannan hadisi nace kaji kaji aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wannan amra wato amra ta karantar da ni wannan hadisi fa qala sai yace atatka wallahi bil hadisi ala wajhi yace tabbas ya ce ta zo maka da hadisin akan yadda yake lalle hadisin yadda ta karanta maka haka yake yana ƙara tabbatar masa da haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi ne domin ya nuna mana halaccin fita bulaguro a ƙarshen wata kenan kyamar fita bulaguro a ƙarshen wata wannan canhi ne canhi ku haramun ne kenan aiki ne na maguzawa na mutanen jahiliya su ne suke kyamar bulaguro a ƙarshen wata cewa babu alkhairi a cikinsa babu khuruji fi ramadan قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي قال حدثني الزهري عن عبيد الله وابن عمر العمري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin fita bulaguro a cikin wata na ramadan wannan babi malam ya yi shi domin mai da martani akan wanda yake zaton cewa akwai karhancin yin bulaguro a cikin wata na ramadan in bulaguro ya kama a cikin wata na ramadan ba laifi ba ne ba ko da na kwana nawa ne ko da bulaguran zai kai ka ajiye azumi ba laifi ba ne domin allah ya yi rangwamin ajiye azumi ga matafi shi ne anan malam ya zo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda na faɗa wanzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fita bulaguro a cikin wata na ramadan wanzan allah kuma ya ɗau azumi har aka kai wani dawa da ake wani wuri da ake kiran shi alkadid a lokacin nan afdara maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karya azumi a gane ko a lokacin nan maza Allah ya ajiye azumi domin kasancewar an zo an ba shi labarin mutane fa sun galabaita saboda ana tsananin zafi har wasu suna suma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aji wasu suka ki ajiyewa shine a lokacin da aka zo alkadid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan la'asar nema manzon Allah ya sa aka kawo masa wato ruwa a gidauniya manzon Allah ya kafa kai ya sha a gaban jama'a ma'ana ya ajiye azumi wasu suka ki ajiyewa har da suka kai wannan azumi manzon Allah yake cewa ai baya daga cikin ma'ana bin Allah yin azumi a cikin hali na bulaguro ka ce a wai kai kana da shimurin da za ka yi to lalle rangwame ne in kana da jimirin da za ka yi in ka yi ba laifi ba ne ba amma in allah ya ma bayansa rangwame to abin da ya fi dacewa mutum ya karɓi wannan rangwame rashin yin azumin a halin bulaguro shine ya fi dacewa a kan yin azumi to a nan abin da ya sa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye azumin shine tausayawa ga jama'a sun wahala sun galabaita to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan la'asar ne ya kafa kai ya sha ruwa ya nuna musu ya aje azumin jama'a su ma suka aje amma wasu sai suka ki ajewa manzo Allah sai da aka bashi labari sai ke cewa ulaikal usa ulaikal usa waɗannan su ne masu saba ma wato Allah da manzansa domin manzan Allah ya aji to abin da ya dace kenan kowa ya aji amma su sai suka ci gaba da azumi da aka faɗa masa sai yake cewa waɗannan su ne masu saba ma Allah masu saba ma manzansa a takaice wannan hadisi na fa'idantar da mu halaccin fita bulaguro a cikin wata na ramadan ba makaruhi ba ne sannan malam ya zo da malam na faɗa cewa sufiyan na faɗa al'imamun zuhri na faɗa cewa ubaidullahi shine ya bashi labarin wannan hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda kuma haka ya koro lafazin hadisin nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك